ainihin shimr la'anatullahi alai ya je magana da ƙarfi a tsakanin sahu ya ce ina 'ya'yan 'yar uwanmu don ita umu banin daga ƙabilan da shimr ya fito ta shimr ya kwanci shimr ya fito daga cikin ƙabilan da saboda haka ya karɓo takardan amana tunda akwai 'ya'yan ‘ya'yan ‘yar uwansu ba ‘yar uwansu ce ta ƙashin kansa ba din amma dai a ci daga cikin ƙabilansu da tun da su mutane ma abota a ɗifan ƙabilanci ina ‘ya'yan ‘yar uwanmu ba wanda ya an samu sa sai imam hussein alaihi salam ya ce ko an samu sa ko da fasiki sai abbas dan amirul muminin ya an samu shi ya ce menene shi mu ya ce na zama ku da amana daga sarki kar ku kashe kawo kawo tare da Hussein Abbas ya faɗa masa da sauti mai ƙarfi daga nesa mun da aje kusa da shi bane ya ce la'anaka Allah wa la'ana amanatika wa la'ana amiraka Allah ya tsine maka da kai da amanan taka da kuma sarkin naka ya ce yanzu a tu'minu ni a tu'minu na wa ibn rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi la amanata la za ka yi ba mu amana dan manzan Allah shi bai da amana nan ne kuma ainihin da shi imam ya tabbatar da mai ban alajibi ya ce shi bai san wani mai iyalan gida kamar iyalan gidansa ba kuma bai san wani mai sabai kamar sabansa wannan dangane da iyalan gida manzo Allah zai iya faɗin haka zai iya cewa ba shi da iyalan gida kamar nasa amma ban da sabai manzo Allah ba zai iya faɗin haka nan ba hatta a badar manzo Allah bai faɗa haka ba badar da ya zama yaƙi ne su wani da wani sun nace akan a koma gida ne kuma yana nan a tarihi kuma alkur'ani ya zo da shi sarahatan suna cewa ainihin Allah ta ce yujadilunaka fil amri ka annama na ila al-maut wa hum yanzuru suna jayayya da kai al'amari kama ana jan su yanzu ga zuwa mutuwa suna gani wa idh ahrajaka alladhina ai shi yana cikin ashin tauba ba ta ba tafsiri muke ba yana nan sarahatan in ka duba cikin tauba da da ba tauba ba amfal za ka gan shi sarahatan yana da Allah ta ke cewa ainihin yayin da Allah ya fito da kai don wannan yakin su kuma wannan suna jayayya da kai ba dubadun suna so ba wayan su gungu na mumine sun kyaka nan wa inna fariqan minal mu'minina lakarihu sun kifita yujadilunaka fil amri yana suna ja da kai al'amari suna ta jayayya ka annama yusaquna ila al-maut wa hum yanzuru wasu ka ce gaskiya mu wam tunda abin ya zama yaki mu gudu kawai mu koma gida saboda mu mazo ba mun zo yaki bane yace to shi dai an mishi alƙawarin nasara ga ɗayan biyu su suka yi fatan ɗayan ne za su samu ayari to da ya zame ba ayarin bane yaƙi ne to kowanne dai aka samu dai nasara ne tunda wancan ya kubuce ayari ya kubuce kaga nasara a yaƙi kenan la mahalata tunda ya gaya musu albishir cewa Allah ya ce masa zai bashi ɗayan gungun mutanen nan biyu imma ayari wa imma ir ko ko sabon Musa suka gaya masa suka ce izhab anta wa rabbuka faƙatila fa inna hahuna ƙa'idu ba za mu ce mu tafi da mu da kai muna yaƙi ba za mu yaƙi tare da kai ya ce abin da nake so in ji kenan amma da aka je aka yaƙi aka dawo sai ana cewa kowa ba badare ne Ba- kowa nan manzo Allah ba zai ce ba shi da sabbai kamar ba bai san wani mai sabbai kamar nasa ba. ballantana Uhud da ayoyi suka sauka suka ce suka nuna an- an ba da an ja da baya ballantana handak da wasu suka danna a guje suka je ƙauye suna tambayar labarin an kashe shi an kashe shi amma yau ga imam hussein ba- kowa ne ya ce ba gudu ba ja ba har ma ya keɓance wasu da cewa to kaiwa ne kai ka biyo ni ne don biɗan lafiya ga abin ya kai na yi maka na yi maka izini kana ka ce lawan lai sai da wannan masu ce kaiwa ne muna tare da kai tuntuni kai yaron gida ne ba kar ka jefa kanka a abin da ya ce ina da can muna tare da kai cikin lafiya in- in- ina tare da kai yanzu kuma cikin lokacin wahala a rabu da kai ba zai yi haka nan duk suka ni ne ya rima ya fara cewa bai san wani mai iyalan gida kamar nasa bai san mai sabai kamar nasa ne yake cewa iyalan gidan man Allah kamar iyalan gida iyalan gida kan manzo Allah zai faɗin wannan zai don iyalan gidan manzon Allah sune iyalan gidan Husaini yawa to amma sahabban ah, sahabban manzon Allah ba sune sahabban Husaini ba daga daga ba'adin su ba'adin su sahabban manzon Allah ne kamar habib bin Za- mu- bin muzahir da muslim bin ausaja duk sabon annabi ne a lokaci guda to in su da yawa ma sabon annabi ne to amma su waɗanda ba su ja da gudu sun ja amma da yawa kuma sun gudu wala Allah kila da manzo Allah ya ce in an ga dama a gudu tun abadar da ma wasu za su za su tafi abin su kalilan za su dake da ya ce in an- in wanda ke son ya gudu ya gudu to da an da an gama su gujewa to wannan dai manz- wannan shi a- amir a wannan eh, imam Hussein ya ce wanda ya ga- wa- ya ba da dama ga wanda zai gudu ya gudu to tun farko ma kafin a zo wannan dare da yawa sun riga sun wawwatsa sun gudu su to daren ashura dare ne wanda ainihin eh, ya zo da ayyuka daban-daban daga ciki akwai ruwayan kwana a wajen kabarin imam hussein wanda aka ce daga ruwaya daga abi abdullahi alaihi salam ya ce wanda ya kwana a wajen kabarin imam hussein a daren ashura zai gamu da allah gobe kiyama jininsa na cakuɗe da nasa jinin kam- kam- ka- kamar ma an kashe shi tare da shi- da Husaini ne a karba kuma ya ce wanda ya zir- ya- ya zirci Husaini ranar ashura ko kuma ya kwana a nan zai zama kamar wanda ya shahada ne a gaba gare shi na mu zai sami lada mai yawa amma ladan wanda zai shahada kam shi kuma za a nunnunka masa ai har wala yau a da nan ne imam hussein yake banta da iyalansa da sabansa ya masu wan- wan- wan- wan- wannan magana ya wannan shi wannan shi ne abin da ke faɗi yanzu kuma a nan sai da zainab salamu alaiha ta gaya ma ɗan uwanta hussein alaihi salam ta ce سيدنا ومولانا علي بن حسين yace abin nan ya ce ina zaune ko kuma ya gaya mu ita wannan wannan shi imam hussein ya gaya mu sai da zainab ko kuma ce ainihin wannan ruwaya ne muke mai dan karanto muku na imam zainal abidi alaihi salam yake cewa ainihin yana, yana zaune a wannan dare ya- da aka kashe babansa a- a safiyanta kuma akwai gwagwansa zainab tana jinyansa yayin da shi babana ya cire wani eh, abin nan abba nasa wanda ke wurin john maula ɗinsa maulan abizar yadda shi kuma lokacin yana gyaggyara takobinsa sai aka ji shi yana waƙe yana cewa ya dahar uffin laki min halili kam laki bil ashiraki wal asili min sahibin au tsaba katili والظهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل وكل حي سالك سبيله يد- ya maida ya maimaita wannan wake sau biyu ko sau uku to da ya ce da ainihin yar uwansa ta ji wannan sai ta fahimci ya ce yayin da gwaggonmu ta ji wannan sai ta fahimci abin da yake nufi to kuma yana daga sha'anin mata irin wannan kuka da tausayawa sai ta shiga- ta shiga ce ta ce wa kala laital mautu a adamatinil haya اليوم ماتت أمي فاطمة وأبي علي وأخي الحسن يا خليفة المال وثمان الباقي شيء وثكلا واتو ثكلا كمان كمان تي an an ya ya shewa kenan wannan ai- ni an- an ban da ba kowa kenan ta ce yau ne ta ce ina ma mutuwa tuntuni ta ɗauke ni Ba- ban ga wannan rana mai kamar ta yau ba ke a yau ne uwata fatima ta rasu a yau ne kuma babana ali ya rasu a yau ne kuma dan uwana hassan ya rasu sai ya ce da ita ya yar uwata kada shaidan ya tafi da haƙurin ki daure mana shi kuma zu- idanuwansa suka cika da hawaye ya ce lauturukar gaba lana wannan karin magana ne na larabawa suka ce da an kyale gaba da ya yi bacci irin tsuntsayen tsuntsayen da suka an yi motsi ko an wuce sun ga wucewar mutum sai su kara in ka ji karan su to su- wani- sun ga wucewar wani ne amma ka kawai za ka ji su tsati amma wani zo zai wuce sai ka sun su shiga tsitsi tsitsi wuce da an kyale gaba da ya yi bacci wato ma'ana an hana an hana an ya zama dole wato da an kyale da shi ke da amma an kya kyale ta ce eh, sai da zainab ta ce ya wailata yanzu yanzu kana ganin shi kenan tafiya kenan wannan ya fi tsanani ga zuciya na fiye da kaina ta mari fuskanta da da- ta tsaga riganta ta faɗi somamiya sai imam hussein ya miƙe ya zuwa gare ta yana ce mata ya yar wata ki ji tsoron allah ki ta'aziyya da aza ɗin allah ku sani cewa duk mutanen ƙasa gaba ɗayan su za su mutu kuma na sama ma ba za su wanzu ba kuma komai mai halaka ne in ban da fuskar Allah wanda ya halicci halitta da ƙudurarsa kuma sannu zai tada halitta gaba ɗayansa za su komo shi ne ko ɗaya wan- ƙwara ɗaya wanda ba shi ne kaɗai fardun wahid kamar ya ce ya ce ubana abi khairun minni wa ummi khairun minni ubana ya fi ni uwata ta fi ni amma duk sun mutu wa akhi khairun minni dan uwana ya nufi imam hasan ibrahim shirba ya fi ni wali wali kulli muslim bi rasulillah uswa kuma muna da kyakkyawan abin koyi da gare ni da kowane musulmi daga wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wa'annan kalmomi ya yi mata ta'aziyya wato lallaye mana ta ma'anar ta'aziyya lallashe lallashe take ya ce ya yar uwata na ina ina gamar da ke Allah kar ki keta riga bayan kashe ni kuma ta da fuska ta ashen wato kamar a daki fuska har ya ya kumbura kenan saboda ni kuma kada ki kira wailu da subo in an kashe wato kada ya zama ainihin kin ba makiya daman su yi dariya ke sannan ya zo da ita ya zaunar da ita inda nake wannan da yake ruwayan imam zainul abidin sannan ya fita wajen sabansa ya yana shishirya su da- da abin da ke gabansu na yaki to to wannan dare akwai shi da ayyuka har wala yau da kuma ranar gobe wanda yake daidai gwargwado ayyuka ne masu yawan gaske mata ya tsara daidai gwargwadon ƙarfin mutum in mutum ƙarfa ne akwai aiki mai yawa sai ya zaɓi mai ɗauke wanda zai iya yi daga cikin ayyukan akwai sallolin da a cikin iqbal said ibn tawus ya ruwaito salloli daban-daban mutum ya duba iqbal al'amal na said ibn tawus zai ga salloli daban-daban daga ciki akwai raka ɗari kowace raka da hamd da kulhuwar lafa goma goma afuwan afuwan afuwan uku uku fatiha da kulho uku a kowane har raka a ɗari kuma bayan mutum ya gama duka ya ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim sau 70 kuma a wani rayan akwai istighfari tare da wa'annan wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim istighfari daga ciki akwai wannan kenan sallah raka'a ɗari da kowace da da fatiha da yake mun saba muka ce fatiha suratul hamd da kuma kulhuwa uku sai wata sallan kuma raka'a hudu wanda akan yi ƙarshen dare kowace raka'a bayan hamd da a karanta ayatul kursi da tauhid ƙulhuwa kenan da falaki da nasi goma goma kuma bayan an sallame a karanta ƙulhuwa ɗari wannan wata sallan kenan sai mutum ya ɗauki wanda zai iya akwai wata wata sallan kuma raka'a hudu kowace bayan hamd za a karanta tauhid sau hamsin shine sallan da ake ce masalatun amirul mu'minin ana karanta kulhuwa hamsin hamsin a raka abu za a yi sallama tsakanin biyu sai da a cikin littafinsa ya ce in kai sallama daga wannan raka a hudu to ka yawanta zikirin allah da salati ga manzan allah da la'antan makiyansu makiyansa da iyalan gidansa kenan to kuma an roito farallan raya wannan dare wanda ya raya wannan dare kamar ya bauta wa Allah ne da bautan dukkanin mala'iku ladan mai aiki a wannan dare yana daidai da aikin shekara saba'in wanda kuma aka yi masu mawafaka ya je can karbala kabarin imam hussein mun faɗi irin yadda ladan shi zai waye gari kamar wanda ainihin aka fafata da shi karbala wajen ladan to gobe kuma akwai ayyuka da yawan gaske akwai ziyarar ashura wanda akan so a yi da rana shi ya sa mamu kamar da yake mukan bambanta ranar muzahara da ranar ashura ɗin goma ne goma amma jibi ne za a yi muzaharar ashura saboda haka zai ba da dama ga mutum ya zauna ya ayyukan yin ranar muhimminsa shine wannan ruwayan sakwan ɗin nan da aka yi ruwaito wanda na sallah da garjin rana a daidai kamar lokacin da aka fafata kenan da kuma yin ziyara ziyarar ashura akwai ziyarar ashura daban-daban akwai mashahurai akwai wa'yansu dogaye akwai wasu gajejeru daga cikin ziyarar ashura akwai wannan da muke karanta kullum wanda ta shahara to ciki akwai abin da muke tsallakewa mu- muke faɗa sau ɗaya wanda ke allahumma al'an awwala zalimin din nan a ranar ashura in za ka iya yana da kyau ka karanta sau ɗari amma mu sau ɗaya ko muke karanta da assalamu alaika ya abu abdullahi wa ala rawahi lati halar bifin aiki su ma sau ɗari amma allahumma wasu an ta'awar zalimin sau ɗaya ne kawai sannan mutum ya sujada ya ce allahumma lakal hamdu hamda shakirin sannan bayan ya gama wannan sallan eh, ainihin a ruwayan safwan wanda ya rawaito da yake cewa ainihin ah, sai ka karanta addu'an alƙama ruwayan safwan bin mihran da wasu jagungu na sahabbansa a- suka je wajen imam sadiq shine bayan sun zi- zi- bayan ziyara wato ziyarar amirul mu'minin sai safwan ya- ya je wajen abi abdullah ya ce kun za su kwarji Hussein ne zai ce ku zarci Hussein a wannan wurin daidai inda ake ziyartar amirul mu'mini ne ke sannan sai ya yi wannan ziyarar kuma ya addu'an alkama bin muhammad al-hardani hadarani ya ci ainihin kaga wannan wannan ziyarar akan ziyarci kamar ana ana ana, ana ziyarar imam hussein ne da kuma ainihin ainihin amirul mumini a lokaci guda saif bin umaira ya ce na tambayi safwa ne yana ce masa alƙama bin muhammad ya kawo mana wannan addu'a da ziyara sai safwan ya ce eh haka ne na kai- na- na kai wannan bayanin ya zuwa ga imam sadiq shi ma ya ce man ya yi irin wannan ziyarar da wannan addu'a ya kuma bankwana da su da irin wannan bankwana sannan safwan ya ce imam sadiq ya ce ah, wanda ya ce ka riƙa yin wannan ziyara kuma ka riƙa yin bankwana da wannan addu'a in kai haka nan na yi maka lamu na lamunce maka lamuncewa daga Allah duk wanda ya yi ziyara da wannan ziyara ya addu'a da wannan addu'a addu'a alƙama kenan a nesa ne ko a kusa wato a- a kusa ko a nesa zan ce a kusa ma'ana a can in ka je a wajen inda amirul mu'minin kenan ko inda imam hussein kai wannan wannan addu'a din ko kuma daga nesa kamar a nan kana nan kai to ziyararsa ka- karɓaɓɓiya ce aikinsa kuma za a gode kuma bukatunsa za a biya daga wajen Allah ko ma me bukatun suke to kuma akwai ma wani la- ƙarin lamunin da aka samu ya ce wannan lamunin daga babana ne babana kuma daga babansa daga Ali bin Hussein wannan lamunin daga daga Hussein kansa Hussein kuma daga dan uwansa Hassan Hassan kuma la ya karmo lamunin nan ne daga babu ne shi kuma ya karbo wannan lamunin ne shi Amirul Mu'minin ya karbo lamunin ne daga wajen manzo Allah manzo Allah ya karbo wannan lamunin ne daga wajen Jibril Jibril ya karbo wannan lamunin ne daga Allah ta'ala cewa Allah ya rantse da kansa azza wa jalla cewa wanda ya ziyarci Husaini da wannan ziyara a kusa ko a nesa ya addu'a da wannan addu'a za a karbi ziyararsa kuma za a karbi cetonsa kuma akan menene sannan za a bashi duk abin da ya roƙa sannan ba zai tashi nan ba wato da- da hasara ha'iban kenan ba a karba ba zai tashi yana cikin mai farin ciki da biyan duk bukatunsa da kuma rabauta da aljanna da 'yanci daga wuta da kuma za a ba shi ceton duk wanda ya nema ya ce ya nemi cetonsa banda nasibi banda nasibi wanda ya nasabta gaba ya zo a harin baiti shine kawai ko da ce wannan ma a ciro shi za ce a banda wannan amma duk wanda ya nemi cetonsa za a ba shi in ba nasibi ba ne kuma Allah ya rantse da kansa kuma ya shaida mu ma mun shaida da abin da mala'iku ma suka shaida da shi ya ce jibril ya ce ya rasulallah Allah ya aiko ne zuwa gare ka da albishir gare ka da ali da fatima da hassan da hussein da al'imma na zuri'anka da magoya bayanku har ya zuwa ranar tashi kiyama ba za ku gushe ba cikin farin ciki ko da magoya ba ku akwai inda nake karanta na jin yana ne magana yana da tsoba sai na karanta muku doka ba wanda aka ce wanda ya ziyara da wannan ziyara ainihin amana daga kuturta da hauka a zuri'ansa har aƙiba hudu wato shi ke wato 'ya'yansa da jikokinsa da 'ya'yan jikokinsa da jikokin jikokinsa ke to wannan kar wannan ya kubuce mutum zai sallah raka a hudu abin nan gab da azuhur sannan sai wannan ziyara insha Allah wannan ziyara da muke karanta kullum amma amma ya kokarin ya karanta wannan la'ana din sau ɗari da salam din nan sau ɗari ba ɗaiɗai da muke karantawa to da yake na cinye lokaci yanzu kila in na ce maku za mu ziyara za mu daɗin gaske saboda haka yanzu za mu ɗan gajeruwar addu'a mu tashi wani lokaci ba mukan so in mun ji ko wani labari haka mu faɗa ba don don haka na muka wani lokaci abubuwa sukan zama tamkar almara amma su mutanen nan kiyayyansu ya kai inda ya kai wani lokaci muka ji labari sai mu ɗauka kamar ba'a ne shi yasa wani lokaci na ji labari sun ce to in ka ji labari an ce mutane makiya suna nan suna shirin kaza alal akalla dai a sani wato cikin cikin kulle su bayan wanda suka yi na baya mun ji suna kulle-kullen kuma suna mitin in za su sa bakin kaya su yi harbi za su harbi sojoji su ce shi'a ne ce kai wannan wautan da yawa take amma ba mu kan ɗauki abin da wasa ba tun da ainihin lokacin da aka ce za su yi wancan sun yi ɗin ne sosai sun sa kayan har sawan kuma kafin mai arba'in lalle an ga sun shiga da bandir-bandir na tutoci a cikin bariki to hannun sai to in arba'in ne suke tunani to arba'in ɗin ba za mu riƙe tutoci ba ne saboda haka sosai su riko nasu amma bakin kaya za mu sa bakin kaya kuma bakin kaya kyalle ne dai baki gashi nan ana sayarwa a kasuwa ta yi yanzu akwai a barikin soja da yawa wanda suka ɗunka don su yi ashura amma lalle daga cikin abin da suke kirfawa har da cewa wai za su sa baƙaƙen kaya sai su harbi sojoji sai a ce shi a suka harbe su ɗin ko sun yi dai ba wanda zai yarda amma ka san abin da yake wasu ke sawwala musu kuma su suna ganin dole in dai bature ya ce abu kawai dole da ai don a daga cikin wa'in sabon da aka suka ce za su yi din da jin maganan ba yin su bane na turawa ne alal misali akwai tunanin cewa za a yi abin da suka kira all out war da shait kafin arba'in ba su taɓa ramin cewa a yi arba'in ba wannan tattakin nan da ake to kuma suka cikin abin da suka za su yi banin ɗin islamic movement domin suka ce za su yi bani islamu wannan santo ba shirin nan ba ne na waje ne domin su wa'annan da 'yan security nigeria da 'yan jaridar nigeria shahid suke ce mana so shahid suke cewa ko shi a sect su ko cia da musad islamic movement suke cewa har da kowane iml islamic movement of nigeria to ita islamic woman muna amfani da kalmar islamic woman amma wurin mu islamic woman ba kungiya ba ce concept ne motsi yunkuri shine ma'anar movement haraka saboda haka in ka ce ka hana motsi ma'ana kowa ya gum da bakinsa kuma kar ya motsa don mu duk motsin da muka yi shine islamic movement din in yi mun yi taro islamic movement ne ko wannan taron da muke su is- movement ne haka kuma sallah ma da muke yi, duk movement ne saboda haka mu a- yunkuri na musulunci yana nufin aikata shi a aikace ko da muke cewa islamic movement ba kungiya ba ce eh, ai har- harka yake nufi yunkuri yake nufi motsi na musulunci to idan ka ce ka hana it means ka hana nufin go- komai ba za a yi ba ke domin ko sallah ma ba za mu yi tun da ka hana to gwamnati tana son ta hana Ka- ita am- amana in ta ce ta soke to ka san kuma in suka soke ka san yan jaridun Najeriya su ce an soke shahid ne ko sect an yi banin sect din kenan wanda yake ko a dokansu kowa yana yin addinin da ya ga dama to kuma yana nufin kenan wato duk wani motsi ba za a yi ba ba- ba- ba kawai kudus ba wanda suka harba to har ma ashura ba za a yi ba kenan maulidi ma ba za a yi ba kenan su irin duk tarurruka ma duk ba za a yi ba kai ha a gidanka ma ko karatu ma ba za ka yi to to an hana kamar sallolin da muke cewa za a yi duk ba za ka yi ba kenan tun da duk movement ne a wurin mu tun da motsi ne yawa concept ne a wurin mu ba kungiya ba to amma dai daga cikin abin da su- da suke sawara musu cewa za su ce sun yi banin movement a terrorist organization ne sai kuma daga nan sai su dirama abin abin da suka kira abin nan all out war s- har ya zama kafin tattaki sun gama kuma muna ganin suna take-taken wa'yansu abubuwa hakan amma su yi mu- su yi nasu mai namu abinda muke yi shi za mu fasa wato su ma ya rage musu ko su yi kokar su yi ruwansu kuma insha Allah su kuma tabbatancan da ya kwara ɗaya ne su abinda suke da shi abu ɗaya ne rak mene kenan bin bin daga kawai illa iyaka an su yi harbi illa iyaka ba su taɓa tunanin wani abu ba za su yi harbi suna da bindiga shi kenan lagairu to insha Allah za mu yi gajeruwar addu'a mu tashi اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك وخيرتك من خرجك ومبلغ رسالتك أفضل وأكمل وأجمل وأنمى وأكثر وأطيب وأزكى وأطهر وعن ما ما ما صليت ورحمت وباركت وترحمت على أحد من أنبيائك ورسلك وملائكتك وعلى أحد من أهل الكرامة عندك يا رب العالمين اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين وصل اللهم على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر الإمام النبيين وجعفر بن محمد الصادق الأمين وموسى بن جعفر الكاظم الصابر وعلي بن موسى الرضا المرتضى ومحمد بن علي التقي الجواد وعلي بن محمد النقي الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي الإمام المنتظر اللهم صل عليهم وعلى ذريتهم البررة اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والصديقين وأولي العزم من المرسلين الذين أوذوا في جنبك وجاهدوا فيك حق جهادك وقاموا بأمرك وأخذوك وعبدوك حتى أتاهم إليك اللهم عليك بأعدائنا من الصهاينة والأمريكا وسائر استكبار, واستكبار العالم ومن استعملوا واجعلوهم حكاما حكاما في هذا البلاد في هذه البلاد يا رب اللهم عليك بهم اللهم عنا عليهم ولا تعينهم علينا اللهم انصرنا عليهم ولا تنصرهم علينا اللهم سلطنا عليهم ولا تسلطهم علينا اللهم افعل ذلك بكل من ضارهم وشايعهم ورضي بفعلهم من العسكر والشرطة والمخابرين ومن دسوا فينا من العيون اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وفرق جمعهم واختلف كلمتهم والق الرعب في قلوبهم واضرب بين قلوبهم وشغلهم بأنفسهم واقتم بعضهم ببعض واجعل بعضهم بينهم شديد اللهم اللهم ارزقهم السكينة والطمأنينة اللهم ألق العداوة والبغضاء بينهم اللهم اقتم بعضهم ببعض واجعل بعضهم بينهم شديد اللهم أرناهم أباديد وشتى ومتحيرين ومتفرقين ومقموع الرؤوس عاجلا غير عاجل آ- عاجلا غير عاجل اللهم اكئنا شرورهم واردد كيدهم في نحورهم وخل بيننا وبينهم واكفنا إياهم بما شئت وكيف شئت وأنا شئت بحولك وقوتك وقدرتك وسلطنتك وعظمتك وجبروتك وانتقامك وعظمتك يا عزيز يا جبار يا متكبر يا قهار يا ذا الجبروت يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك توكلنا اللهم لا تجعلنا أسارى في أيدي الظالمين ولا تمكنه ركابنا يا رب العالمين ونبهنا من نومة الغافلين اللهم من أرادنا فأريد ومن كادنا فقد واصرف عنا هم من أدخل علينا هما وامكر بمن يمكر بنا فإنك خير الماكرين وابقى عنا عيون الكفرة الظلمة التقاة الحسنة الفجرة اللهم أنزل علينا منك السكينة والبسنا درعك الحسينة واحفظنا بصدق الواقي وجلنا عافيتك النافعة اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن كتابك ويكذبون رسلك واجعل عليهم رجزك وعذابك